أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalin sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yamnar Juma'a 22 ga wata na Muharram hijira shekara 1442 wanda ya dace da 11 ga wata na tara shekara 2020 daidai a sati da ya gabata muna cikin bayanin aya ta 85 cikin suratul isra lokaci zuwa ƙarshe kenan za mu kuma harkon sura yin ta gaban sha'afa kayan nan akwai 'yan tambayoyi da ɗaya na ta faɗakarwa ce ta ɗaya iya wani ne cikin wake magana ya lura da karancin kamar na ibai ba liman wajen sallah da a samu wasu da dama to yana wata da yin iya cin alamun muna san da na ji an kare sai ta biyu cewa mace ce take da ciki kuma tana jinin haila shin haila ce ko kuwa kuma misalar haila ta mai ciki magabata suna da saɓani a kanta amma jamhurin magabata malamai suna kan cewa mai haila ba ta ciki sai mai haila mai ciki ba ta haila mai ciki ba ta yin haila ɗaya da wani jini da wani illa rashin lahiya akwai su masu ganin akan ne yake cewa suna magana cewa idan allah subhanahu wata'ala ya sa sharaɗin gano da magana idda ana aiki da ciki da jini lasa idan hadda jini bai alama ta ba ciki bisa Allah zai sa mana alama tsarki da jini haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kamo kamamu iya magana cewa la tuqur hamil hatta hatta tada wala hamil wala ghair hamil hatta haida yace kada an kamo kamamu yaki yace ita mai ciki ka a kwanta da ita sai ta ayi abin da ke cikin cikin ita kuma mara cikin alama ba cikin sai ta haila guda kina ta kace shari'a sunna kitabu sunna sun tabbatar da alama ba ciki jini to idan a ce mai ciki na jini mai fa'ida ta rubuta shine gaskiya mutum mai karfi sai suna cewa ba mamaki a ga jini abin suke magana ana samun jini ciki wa amma jini illa ne ba haila ba magana kenan akwai jinin amma ba na haila bane ba na illa ne rashin haila ba shine magana sai magana da na ɗazu a cikin gabata matsala ta rubiya da na wani ina magana cewa cikin ahal suna koyon wani ce a ba ahal suna bane abin da ke ni shi mun washe a tsakanin da Allah wannan aka ce cikin gidan wanda yake da awar suna mutum bana amma za a yi aqida suna ta tabbata da maganar bokanci aikin bokanci bai wa kenan wanda dama wanda ya san da abin kuma yake a dama fadakarwa ce ba gaggawa mutum hukunci ko a ga musulunci sai bayan an yanke da hujja ta cewa wannan al'amari na ɗaukar labarin aljani ko mara lahiya a cewa ne kaza ya yi magani a wuri kaza aka binne kaza kaza a je wannan abin aiki ne na bokaye can asali ma shi maka bayani kenan wanda yake da aƙidar suna shaidan kai ya gare ka dan kana an suna aiki ne maka ka ce ka rashin tabu to ta wata hanyar zai biyo maka ta hanyar da take ga halaka ce ya so ko maka wata shirkar daban shi ya ce a yi hankali shaidan babarin ka bai ke yi ke mai da'awar suna haka suna tarbiti bisa lahiya da imanin shi da ya kokarin kauce ma irin wannan al'amari na labari ko hira ɗaukar labarin aljani gurin kawadatu da karanta ƙur'ani da adoni suna sun bace ka da ka shiga hira to ka shiga laifi kuma ƙila ka lalace tabbas Allah shi ne da mutu wannan shi ne bayanin sani a kan magana sai alarama aya ta tamanin da biyar cikin sosai sura insha
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم wannan bayanin mun fara a sati da ya gabata cewa suna ma tambaya akan ruhu kan magana rai kuma duk sabanin malamai masu ganin wannan ruwa ana nufin malaikar jibril ana nufin rai a bayan da ya gabata ya kurwa cikin sayar bukari cewa wasu ne daga cikin yahudawa su kuma annabi wannan tambaya ta magana ruhu wanda wani abu ne sananne a wajen su yahudawa magana rai ake magana mai rai wannan mai suna rai wanda za a mutu ba an babu shi wanda wani abu ne wanda su sun sani a zartawarsu in ba Allah ba babu wani mahaluki da zai gaya maka ga rayin da yake a jiki da yadda yake da ba mai gaya maka damar da shi ba kuma abu ne kurin aka bar ma Allah subhanahu wata'ala wanda mun yi bayani a sati da ya gabata na cewa babu wata gaba ta mutum da ba a yankawa kuma ran bai wuta ba dan kenan wani abu ne wanda kurin Allah kaɗai san kanshi a can dama haka dai bayanin kuma wata suka yi magana harkar rai kurin abu ne a bar ma Allah subhanahu wata'ala da mutum ga komi in kan ne kace da an ce akai ya fasa kan sun ce kamar kwafa a bude kan a wanke a wanke kwallo a leda kuma mutum bai mutu ba zuciya za a bude har ma a sake zuciya wani mutu a bari ko mutum bai mutu ba shi mai zuciya asali ya mutu a dauko a sama wani ka kenan abu ne gaskiya mana son a bar ma Allah ya abin da yake kaka shiga abin da yake kaka ko da Allah ya san ya yake ciki shi ne ka tsere wa ma'utun ilimin da kalila ba abin da aka babu na ilimi illa ilimin da kuke da shi mutane ko bayi dan kaɗan ne duk abin da kuke yi na ilimi a cikin ilimin allah kaɗan ne an karanta ba za mu karanta kamar insha Allah kisar annabi annabi Musa alaihi salam da Khadir suna cikin ruwa bayan don amma magin da gudan annabi Musa alaihi salam sai wani tsuntsu ya zo ya sabka a saman jirgin a saman kwalakwalan su wannan tsuntsu ya dan tsakwaci ruwa ya tsakwaci ruwa sai Khadir ya ce Musa kaga dukkan ilimin naka da ilimi na gaba daya a cikin ilimin Allah kamar yadda wannan tsuntsu ya tsan kwaci da rubutu haka ne wannan abu ne tabbatacce kuma misali wani cikin masu ilimi wannan na abin fa da ke yake magana cewa amma mamaki ga dan adam diyan da dan adam ke alfahari yau yake gudu bunƙasa ta ilimi ya je sama ya je ruwa ya je ina ne har yau cewa bai san ba dubu a cikin ɗaya bai san ba ɗaya a cikin dubun abin da yake zagaye shi bai zama dubu bai zama daya a cikin dubu bai kai ba daya cikin dubu duk ilimin da aka je har zuwa cikin jahilta yanayin shi kura wanda ba tsare ba yanayi ma gangar kan shi gangar cikin kanta tsada a yau bincike ake duk ilimin da aka yi ci gaban da ake har yau bincike ake za a je amurka a ce wani wata cuta a saka maganin ta shi zai wuna cikin cuta ta wannan ake magana ko corona ana ji ana gani ta hanzu bincike ake da amurka tana yi kuri kowa nema ke sama abu a hudu ka allah ka a samu kuma amma dai cewa gangan cikin kanta ɗan adam ai yau ɗan kaɗan ne ana bincike ba ila ba kuma ka ce yanzu ma ka fara wani shi ne allah subhanahu ta'ala ke ba da misali na ƙarancin ta yadda ɗan adam ba yadda za a yi ka iya gano da wani abu da yawa kullum a kaɗan kake ɗan kaɗan ne aka baka Allah ke magana akan cewa walau an ma fil azmi shajar aqlamu ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو كان مثل ذلك البتر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
na'am dan wannan iya kwatanta mana ne kun musaddaka da jahilcinmu da yalwatar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yace kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi inda za a ɗogo teku ta zamanto ita ce tawada za a rubuta kalmomin ubangiji siffofin allah sunan allah allah mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne ya ce da nafi da rabaru kabar an tamfa da kalimatu rufi walau jina bi misali malaka za a rika rubutawa ana rubutawa wannan teku za ta kare kaf ba a da ba rubuta suna Allah ba su kuma Allah wanda ga ma girman da hukum can aya ta farko da ya karanta ce ta gaya musu walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam da duk dajin duniya duk ka gama duk dajin duniya ku kurmi na ko ina duniya inda ke da itace ko yace inda dukkan itacen duniya aqlam za a yi alƙalami na rubutu da su a ce da su za a rubutu wani bahar ya mutu kuma a ɗauko tekun duniya ita ce tawada ya ce min ba a ji zama ta abubuwan ba tekun duniya ba a kawo ta bakwai misali na yawa ba ta mutu zama san tattalin su ko to a kan na yanzu a kawo teku bakwai duk icen duniya alƙalami ne za su ƙare za su ƙare rubutu ma na fidan kalimatullah za su kare su bar kalmar Allah da saura inna Allah azizul hakim haka Allah mabuwayi da yake haka dan adam ita baki na kace alfani tsaya ba ce kun aka ba ko ya Allah ce gaba
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد ثم لا تجد لك به علينا وكيلا
illa إلا rahmatullahi رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
nan daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa yawa wannan manzo ko ma duniya gaba daya kan Qur'ani Allah ya ce wa la in shina la nadhhabanna bil ladhi awhayna ilayk inda mun so sai mu shahi shi mu tayyar da wahayin da aka maka na alqur'ani Allah inda so eh shahi gaba daya a shayi rubutun a shayi abin da ke zuciyarka su mara da jin laka biya alaina wakila idan maka ma haka kuma ba ka samu wani wanda zai zo ne ma hakin kai ya ci zama wakilin kai don maka hakin ka a baka ko a bido maka in Allah ya yi ba mu iya haka yan wannan yana karantar da mu cewa qur'ani ya na shayi shi cikin ruwa ya tabbatar da idan na garin mata ruwa ya ta inganta Imam Ahmad cewa manzala ke ba haka cikin sirri tahiyya al-albani ya tabbatar da ruwa abin da yake hadisin iya karantar da mu da hadarin zai kan kashin zamani wata ran za a waye gari gaba ɗaya ƙoƙarin babu shi balle har ala rama an share har zuciya ta farfe gaba ɗaya yadda ka lafazan hadisin gashi kamar haka huzaifa ki bada labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya durusu islam kama ya durusu washe sau hatta la yudara ma siyamun wala salatun wala nusuk wala sadaka wala yusra minhu ayatun wala yusra على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض من وعد وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له سلا ما تغني عنهم لا إله إلا الله هم لا يرون المثلة وسيرتهم ولا نصف ولا ثلاثة فأعرض عنه ثم رد عليه ثلاث مرات ثم قال تنجيه من النار ma'anar da ruwayar ku su baki ban labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ban labarin cewa musulunci ya tuzu islam kamar da suka kushe to musulunci zai rinda ku iya iya ragewa iya ragewa iya kodewa yadda kasan zanen tuwa ko yaji da yake kodewa wata da kamar shi ko a hankali a hankali kaga tana kodewa ta kuma bara to musulunci haka zai rinka ragewa iya ragewa har sai inda ka san zanen tuwa na yi yace za a waye gari a wannan duniya hatta la yudra ma siyamun wala salatin wala nusum wala zakat yace za a waye gari a wannan duniya wata nan za a waye gari a duniya ba wani zama mai azumi mai sallah mai zakka babu balle magana da layya a duniya da gari mutum ba a san dukura babu a sama me yin sallah me azumi me zakka karshen da barke sai yace za a wayi gari bayan wannan jahilci za a wayi wace wani yusara alakta billah da fi laila za a wayi gari dare daya wannan qur'anin za a wayi gari falabaka min fadin aya aya sai ta qur'ani babu ta babu a kai babu a littayar Allah da kika shi ya takanta kurin sai tsoron alarama kurin da alarama babu an shayi hatakar ya ce a wannan hali wata baka tsawafin minin nasu a shekul kabir ajuz za a waye gari tsayi maza da mata a suka cewa da raka na abu ana alhali mu da mu suka uwayen da kakanninmu suna wani kalmata la ilaha illallah suna yi suna yi mun ji ana kalmata la ilaha illallah haka muka taso so mun suka samu suka isko kalmar la ilaha illallah kun suka isko amma ba su san ba me ya sallah mai azumi wannan za ka yi mamakin kasancewar haka ba wani mamaki ka karanci musulunci tare musulunci yanzu ka je kasar turai spain misali spain ɗan an waye gari spain tana cikin tushe daula ba ta musulunci kaɗai ba a ta yada addini ɗaya ka ta sima ibn hazan sima mu kurtubi zan ta abin da bari wani mai baranar duniya shi bin rufin tun mutane mutane mutane spani ba na rama ne ba duk yanzu don da marar da balin da nuka ta manyan kan kesa nan mafi yau duka su mutane suka mutu daga spani turai ce tushe ilimi ko ga addini daular islamiyya ko yau akwai irin wannan abun da suke wallahi sun je wani gari irin wannan abun da kuma wani sai yaran suka ce to wani abun mun je uwaye ba suna wani kan ana kasala sun ji uwaye suna yi uwaye Allah sun ji uwaye suna kalmar lafiya suna kalmar shahada a kan kasala wasu yaran su sun ji uwaye su a uwaye amma a zuwa a wurin a garin babu wani wani abu a wani gari cikin garuruwan Spain muna labari babban babban masallacin kusa babban wallahi kawai dole sai ne a cikin turai yanzu coci ce coci shi da kuma kwanan ana magana a sofiya ta turki ana rigima kanta ai asali shi ma ai irin yadda musulunci ya ci turai ne daga nan wannan coci ce a canza tarihi ta kuma musulacin musulunci to yanzu an zo a rushe musulunci yanzu kuma allah ka wani wanda yake neman maido wani abu shi ba an ce ba wai a bar shi a masallaci don ka a ce ai mamu daga tina ku ya kalba a gidan kallo-kallo mize ya kuma mize yan wa takaice wannan abin ba wani mamaki ya wa kana sura ne ma suke daga mai gidan garin kusa kuma mai wannan garuruwan sun yi mu zama ilimi ya zama cikin su amma yau irin labarin ya kaga da su haka yanzu to duniyar gaba da haka za a waye gari wata rana manzo Allah ya ce za a waye gari babu qur'ani a littafin a kowanne babu shi kuma a duniya babu aya ɗaya ku samu za a sai su sama sallama ba maganar sallah ba maganar azumi ba maganar zakka a duniya ta yi kalmar za su ce mun tsayi da ya tsayi tsayi da ta mun su wayen mu suna wannan kalmar ta layi da illallah jin haka sila itin wazifa to me amfanin la ilaha illallah ba sallah ba azumi ba zakka ba wazifa ya kawo da ita wazifa wani tara wannan labarin wannan mutanen masu cewa sun zuwa na sun la'ila me amfanin da a gare su sai dai su wazifa ya ce shi tun ji nan na wannan kalma za ta tsaya da musu gida da bauta din aka mutum da kama shahada bai wuce wani amfani din aka in ji akwai tauhidi kalmar da Allah za a wuce kowace mutum da bauta ke wannan shi ne Allah ke cewa wala in shi'ina da na zahaban na bin da fi auhaina ilai inda mun so sai mu tayyar da abin da muka maka wa'ayi su malatai shi da ka biya alaina wakila kuma ba za ka samu wani wanda zai zo ya ba ya mai zo maka abin da muka amshi illa rahmatan min rabbik kuran abinda zai hana ma haka kuran jin kan ubangiji ne gare ka rahmar Allah ta tabbatar ma da wannan alqur'ani inna fadlahu kana alayka kabira wannan fadala Allah gare ka tana da girman gaske Allah ce gaba
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نعم نعم الله سبحانه وتعالى قالوا بلنتر قريشاوا da suke kin imani ko karyata da annabi sallallahu alaihi wasallam to ga wani misali dai a gabansu suna alfahari da ilimi ilimi na balaga da fasaha a cikinsu ga wannan sananne ne annabi ummi annabi ne sallama kuma wanda suka ce inda ta zama ce a wancan tsarin cewa da wanda bai karatu da rubutu annabi mazan abin da ka hakika annabi bai iya karanta rubutu bai iya rubutawa da kanshi don su san da cewa aya ce ta ce wannan manzo ne daga Allah wanda su mai rubutun ma da karatu suna gwada min isa da wannan ilimi manzana bai karatu bai rubuta kuma bai ba karatu a wajen wani bashi da malami a garin makka bai ji ba wani gari ya cira ni daga baya dawo a ce ai ne ya cira ni gari kaza a can ya koyo har ma hikiman Allah iya ɗan shekara goma sha biyu abu ɗalib ya so bulaguro zuwa shan da shi suna kan hanya ba su kai ba sabka da suke waje wani rahi kuma saboda allah su kuma allah sai suka ga wannan bawan allah ya taso ya keto cikin mutane ya zo inda manzo allah da yake ya tambaya ina baban wani ina wakilin wannan yaro abu ɗalib ce ne wakilin shi ya ce to wannan yaran karka isa sham da shi da ya san an likita mai gudawa sun karanci siffar adam ƙarshen zamani duk da ka san ɗan karkatar ce kanar sun san shi kun san ya ce wannan yaro dukkan alamu na tsanan annabin ƙarshen zamani wannan yaran kuma cikin shi kenan ina gudun kuje da shi da mai illa na su zai gano shi ka koma da shi ka kuma kaka shi da shi abin kuwa da abu ɗalibi amsa shawara ya dawo da shi da to kenan kaga shi bai makaratu bai je wani gari cirani ya je dawo amma kuma yana kalubalantar masu karatun garbutu wannan kadai ɗin ba rushin rabo ba ya isa ya sa kwarai shawa su dangana wannan daga allah ne abin mai wani wani biki shi ne allah kamar zashi umarni kul la'in shi jama'atin insu wal jin ala an yatu bi mithal hadha alquran la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahir ka gaya musu inda za a hadu da mutum da aljani a yi haɗin gwiwa kina bayan maka ba duk duniya ta mutane da aljanu a haɗu a yi haɗin gwiwa a yi taron ala an yatu bi mitar hadar ƙura'an a zo da wani abu kamar wannan alƙur'anin da mamu turci ya ce lafi bi ba za su zo ba ba sa iya kawo da wani alkur'ani kuma wannan ba mutum guda ba walau kada ba abin da ba ta zaira ko da a cikinsu wani mai balaga mai nawaye kowa ya kawo haɗin gwiwa ko ya kayan ilimi na shi a haɗa don a samu wannan da ba za su iya ba ko da su taimaka ma junansu kaga wannan kaɗai ya isa ƙalubalanta allah ya yi tafiyarsu ya musu ƙalubale da a da maganar ƙur'anin gaba ɗaya a yi magana da sura sura goma duk wannan ya gagara kenan in ba rashin rabo ba ya kamata su miƙa wuya cewa wannan littafi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala na mun shaka misali Yusuf Tindi malami ne sananne a duniya cikin tarihin duniya amma na addini ba wajen sanin magana ta larabci ganin wannan ilimi da Allah ya bashi an nema cewa ya jarraba tun daga an yi kalubalantar duniya Allah na lumata kalubalantar duniya su zo da irin littafin Muhammad na Al-Qur'ani to ga shi kuma san matsalan abin ne suka ce malam ko ka jaraba ya ce zan jaraba ya shiga gida ya jima da hoto ba ran da aka malam zai hoto yana ka sanin yan jarida aka zo aka yi taro aka yi taro ana so a ji malam ya zo shi malam ya shiga malam ƙorani malam iya buɗe magana cewa wannan abin da kuka nema ya ce ban yi ba kun ba zan iya ba kun ba mu iya shi ya ce zan ba ku misali na buɗe wannan littafi an ce ya buɗe kamar ida ce kamar ida ce ya ce na buɗe wa farkon wannan wata sura na ga a wasu 'yan shekaru wasu kalmomi yadda aka haramta aka toge aka aka haramta aka toge aka yi da aka yi alkawari duk abin da ce aka abin da aka cikin wani ya ce wannan kalmomi ya ce wala an wani ke so ya hudu da wannan bayani da yake wannan kalmomi sai ya tafi bolin bolin mujalladai da kuma zama ba ta ka ce kakku ba kan wahala bai yi wa kurin kurin da maza zama yana raye wani suka jaraba ma idan kun suka fara ma dan baya abin dariya suka jaraba a yanzu abin dariya ma ko aka zaba a taƙaice dai wannan su ne alamomi na cewa wannan manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kulla inna shtama'atil insu wal jinn gaya musu inda mutum da aljani za a taru ala an ya'tu bi mithl hadha alquran ayi taron da neman a zo da wani littafi kamar wannan alqurani la ya'tuna bi mithlihi ba za su zo ba da daidai da shi walau kana ba'dhum li ba'dhin zakira ko da suna taimaka mutum gaba da ce ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى فأبى أكثر الناس إلا كفورا
ذاك أبن با مغانا بچه بدرتا تمغانا وأزي الله يقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن nan jujjuya ma'ana mun kawo ayoyi bayanai daban-daban don amfanin da a wannan ƙur'anin duk misalin da za a kawo mutum ya gane gaskiya ya wa'altu a wannan ƙur'anin da ke mun kawo duk abin da ya kamata wani mai wa'altuwa da sauran ƙur'ani in dai misali ya amma wasu ka gane gaskiya amma duk da haka allah ce fa ba a sauran nasu illa kuma mutane maɗiyyar mutane sun yi amsa wannan kira illa bitir ce ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan abin ba wani kun rushe ba mu ma in dai bayani ne da mutum zai gane gaskiya ba gaskiya a wannan Qur'ani ba abin da Allah ya gaba
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر علينا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قتيلا
tsira ba أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
hatta walam min laka walam min walam min أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
yan yanzu bayan Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu da abin ba wa'azi ba ne ba neman gaskiya ba ce ba wani bayanin da saura yake ba mu labarin tsagerancin da rashin kunya kuma za mu ya kuma rashin kunya kuma duk abin an kare da magana wani neman waje ko za ka ji tambayoyin da ake na kurewa don ba mu ganin imani yadda ya zo cewa sun zo an taru yana wani tafsiri ke kawo ai wannan tambaya ne cikin taro na manyan kurishawa ai kirawo shi an yi zama na musamman shi iya da anukan jawa da farin ciki iya ce dama kama abin ya zo za su za su za su imani ne duk manyan gari an taro aka kirawo shi akan irin abin da yake tahiya ce ya muhammad abin da ka zo ma jama'a ka babu wani bayarabe da ya ka abin kuma ya abin gaban kai ba wanda ya kaya jama'a abin kunya kamar da kaya jama'a ka raba jama'a kayi kaza kayi kaza cikin dai abin da suke bujurowa ne to ɗan har abin nan da kake da shi gaskiya ne kai manzo da Allah to zai jama'a ce sai suke kawo shawarar iri ko kai kaza eh mun san kai daga Allah ya raba Allah ko kaza shi suke ce Allah kai ba mu labari wa qalu sun ce lan nu'mina laka hatta tafjura lana min ardi ruwa mu dai ya muhammad har abada kenan ba lan nu'mina ba yanda za a yi mu imani da kai manzo ne daga Allah sai ka kukkugo mana kurmu ka teku korama idan ruwa ya kukkugo da garma kowa ya sha to kuma san eh kai manzo Allah sai ka haka bayan wannan in wani bata samu ba abu ta kuna daga jannatu min nakhilin wa inabin fatufajjiru al-anhar khilalaha tafjira ko cewa maganka kai tunda kai Allah ya koka ya maka maganka da garka garake na dabino da inabi kuma dan shiga ta kace ba a ce ko ai ana ana ya garka ko a bada ruwa ko a ba garka san ba a maganka da garka ta musamman da bino da inabi fatufajjirul anhara khilalaha tafjira kuma a gangan da aka babar ruwa zai ba kullum mun ga ruwan bugowa da kasiya ba zuwa ka shiga ta gabo eh ruwan ma babar ruwa zai ba ga kama ce a yau shimka a magan ruwa ya bugowa daga kasan garaken naka kullum wani ba wani ruwa kullum kwarmar da kullum wani bugowa da wani ya bar ruwa da kanshi wannan kenan ko dalili aw tusqita as-samaa kama za'amta 'alaina kisfa ko kana cewa idan bin yi imani ba za ta fakar da azaba alamun azaba to azabar ta sabku Allah ya yi kowa bangaren su faɗo kai tsara ko tsara a yanko wani yanki sama a zamo a kashe su auta ce billahi wani mala'ikata kabila jihohin su da nan rahuwa ne kuma ko kuwa yanzu an wannan bai kuma to mu ga Allah a hili da mala mu ga Allah da mala ku sun zo gaba da gaba eh ga Allah da mala ku sun zo asama shaida sai Allah ya saka ka ga wannan ba mu ga imani ba mu ga wannan imani duk da saka cikin a ne haka maka Allah da malaku sun zo a fili tsara kowa ba wani kwanu koyo au ya kuna daga baitun da zukurfi ko kuwa muhammad in kai har daga Allah kake Allah ya koka su magan kana gidan lakai nan magan gidanka gidan zinariya ne gidan da zinariya ƙura gidan a maka amma gidan zinariya eh yi mace da Allah kake autar kafin sama ko muna kallon ka ka taka taka kakin ka hau kai sama wace mana eh ka taka kai sama kallon kai su ka kai sama aka ce ba wani ba ba ba kare ba a a an je sama suka ce wallan min duruki yaka ko ka hau sama ba mu amince a sama kaji hatta tunazzila alaina kitaban nakara he ka zo littahi daga sama ka zo ga littahi kowa da ɗaya Allah ce na kallo subhanallah he ka zo littahi da kuma za mu karanta mu kai baka sako daga Allah kai tsaye duk wannan bayanai sun wa alamar tambayi duka na ƙorewa wanda wannan babu wani abu ɗaya a hannun wani ba Allah ba in ma ba da ruwan da ƙasa in ma garaken in ma sabko da azaba daga sama ko dun abu ne a hannun Allah ya ce kul gaya musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga Allah wa bangiji halukuntu illa basharar rasula ciwon tambaya da kuke mini ni meye matsayina ni wani mutum ne manzo ne mutum ne wanda Allah ya kuma tambayar su kuce wanda fada wadda Allah fada hannun Allah ni mutum ne kam ni mutum ne amma manzo daga Allah sauran suke maki kalu ma ne hadar rasul ya kulta wa qalu ma ne hadar rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira
فتنزل إلينا فتنزل إليه ملك ماذا وقالوا من هذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقها أيوة أيوة لك أن تنزل أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
انظر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
تبارك الذي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا جزاك الله خيرا cikin irin tambayoyi na izgili da ganin shi inda manzo ne ai da an yi kaza da an yi kaza wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq kamar na izgili ake an shiga shiga taka ce ake kujuwa me ya samu wannan manzo nan an ce manzo ne daga Allah amma iya kudu ta'am iya cin abinci irin nan wa yamshi fil aswaq iya zuwa kasuwa shi mai da bukata iya da bukata irin tamu ina za a ce manzo ne daga Allah ya yanka ci iya sha iya zuwa kaza kaza kaza laula unzila ilayhi malakun me ya hana inda hashi manzo ne daga Allah me ya hana a sabko mai da mala'ika sai kudu ma'awu nazira ya kama su da dawar tare ya rushe da ai wannan daga Allah yake eh ai hada in hada ko ko aka waka ko da annabi aka waka au yuru ka da kanun kanun ko ko a ce kurin muga kurin amma ka an ce wata kato zinariya ko azurwa an sabko maka a ce kurin takici a wata kurin hujjar da su ya kulmina ko a ce kurin a muhammad a garin maka iya da wata daga ta musamman daga nan yake ce bai bukata wajen kowa to kada zalimu in tattabu ila jinan masura to wannan zalimai abin zai gaya mafi ya kun gona mutum kan kuma na muhammad kurin kuna gon mutumin da aka ma sirri aka yi wasa da hankali ta da hankali ko matsayi kurin haka mutum da sai kurin mana wani hankali ne na ba nake da kurin ba annabin allah bane ba masaurin Allah ce unzu kai ba da rubula amsa fatan ka diba muhammad irin wannan magana da suke dangana maka suke jewa maka ka diba irin wannan magana suke maka fatan sun bar hanya sun bar hanya gano shirya na cikin sabila ba su iya mana ba su damar hanya ne amma abun ba neman gaskiya ba ne ba Allah ce tabarakan lalbi ja'ala insha'a gaya musu Allah ya girmama Allah ya girmama eh alazi insha ja'ala laka khairan min zalik shi Allah da muke hudi da mai kaza a mai kaza kaza duk muke jerowa gaba daya shi Allah mai girma da buwaya inda ya so kai ya baka ma abin da yahi wannan khairan min zalik kai baka abin da yahi wannan jannati kajari ta tsana ya baka gonakan wani karakin wanda koramin ke gudana karkashin su wai ta daga kusura kuma in baka benayen gidajen na gidan azuro ne baka ko zinariya allah inda ya so ba na faɗin allah ba amma aka allah ba haka allah ya tsara ba za su rikace an ba da zaɓi in zama tun mai mulki mawadaci ya ce na zaɓa a wajen allah allah ta ba ni rayuwa yau a kogo babu shi ne mai wani rayuwa ce allah ya ce allah ta rayuwa cikin musulman na markana na ta kafafar akwai daidai gwargwaro shi ne bukaci haka da man da Allah ya zago su Allah ya bashi ke wannan ba shi bane ba ke wannan matsayin a wajen Allah Allah ba a kiyasin matsayin alaƙar Allah da bawa ba annaba ba ko manzanni haka ma ba a kiyasin alaƙar Allah da bawa matsayin Allah da bawa da magana kudi ko talauci kudi bai sa a ci Allah kanka yake haka talauci ba a ci Allah kinka yake ba wani abu kowanne Allah na jarrabawa ne فأما الإنسان له ربه فأكرمه وأنعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
Allah ya ce fa'amman insan, iza mabata lahu rabbuhu fa a karamahu wa na'ama, fa ya ƙudu rabbi a karama. Halin mutum, idan Allah ya karrama shi, Allah ya jarrabe shi, jarrabawa ce. Allah idan ya jarrabe shi, arziki mutum kada hata da arzikin jarrabawa ce. Sai ya jarrabe shi da bashi arziki, ya karrama shi da mukami da matsayi, fa ya ƙudu rabbi a karama. Ka gaskiya, Ubangiji na Allah ya karrama ni. Allah girma ne kawai an karama shi ta wa amma idza mabata lahu faqadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahada amma inda Allah zai mai jarraba wata talauci da babu abin da kyan ya wuce da kyan da ce wani wata ran ma ga baki ga waye ko ba lafiya ce lafiya ya yayi shekara nawa shekara nawa bai warke ba har wani mummunan sai mutane Allah kan jarabu bawa wani lokaci akan laifi da ya wani lokaci babu laifi da ya kurin Allah ya jarabe shi ka ci jarabawa a ƙara ma daraja a wajen Allah da haka ba mu masu kallo bakawa mutum hukunci da Allah ba shi wadata da jin daɗi cewa mutumin Allah ne ba haka ba ne wani kafa ce haka lokaci guda ba za ka wa mutum ba hukunci cewa wannan ai mutumin banza ne ya ba Allah laifi ne shi za a gama shi da bala'i kullum abin bai warkewa ko kullum asara ko duke ta kare duk wannan ba naka ba annabi ya ba labari cewa a shi masa bala Allah biya ko da amsa ta amsa annabi ce wanda Allah ya jarraba ma ta annabawa su aka yi jarrabawa da bala'i ko ta ba annabawa ba zai kuta da annabawa ba aka jarrabawa kenan jarrabawa ba wani abu Allah ka jarba wani abu ne ba a hannunka kai da gurin ba ka san mai Allah jikin Allah ce dan ma laihin ne yayi Allah san bawa yake jarraba shi da wata masifa dan ya tubu ya koma gyara Allah san shi ne haka nan kada mu yanke wa mutane hukunci dan sun shiga matsala ta rayuwa da rashin lafiya ne talaucin ne duke ta kare to ga Adam Ayuba ya shi kuma misali a cikin Qur'ani kuma Allah ya yi shi ni mal abu innahu awwab مالك انه جنه صابرا على تقول بس ما انا ايوب صابرا انه جنه صابرا تنعم الاب انه الله الله تماد ده wannan bawa bawa ne koma zuwa ga Allah riba da ayuba annabi Allah ne bishin lahiya wannan mun wani ya rintin shekara media ne da iyalin suka mutu dukiya mai dukiya ne ta kare lahiyar Allah amshi ɗaya a cikin hidda mutum da ba ga wani mutum kauce ma Allah ba kullum babu iyali ba su kama mashi kuma lafiya babu ta kai duk wani makusanci ya kaurace mashi ya mata ɗaya mata ɗaya take kula da shi tsawon nawa kasa kwana nawa kai wata nawa kai sunna hadisi ingantacce shekara goma sha takwas sha takwas cikin bala'i sha takwas cikin bala'i haka ya haƙuri ya ci mure in mata ta mata wani kai addu'a ba wace wace miskin shekaru na cikin ma'ana na cikin tace kamar addu'a abin yayi wa in ce shekaru na cikin nima Allah kuma mun kara kuma hakuri abun duka shekaru ma kai da shekaru muka cikin nima Allah kuma zai kara hakuri ya gajiya wace abun ma da ya kai gaya matar shi dan yayi mai yaudare ta ta ma ta ma ta bar hanya kashi ne ita rafi ni masin duru wanda ka Allah bi ce Allah kamar zai kai iya ga mace Allah kamar lafiya iya ga abun lafiya ta ya Allah ni ne cutarwa ta same na samu matsala Allah ka kuma mai jin kai na Allah a da kan a gaggace ta ina ga kamar ta a ce kai kasa sai bayan shi ka rubuta da wasu wannan addu'a dai Allah kai tsaye aka ci ga abin wanka nan ga na sha ga na wanka ya sha ruwa cutar ciki ta zubi ya yi wanka ta waje ta zubi garar sai ne ruwayin da suka kaka sun sai na barkar ruwayi ya tashi zamna mata ta ce ta dawo kan abinci da ta dawo wurin da mijinta yake ba ta yi ta ga wani mutum gyararri lafiya lau ta ce babu allah ba ka ga mijina ba babu allah ayu ayu ta ce ni ta ce a kara kaka mai tsiri ayu mun ka tambaya na yi mijina daga bayan ta gano ta gano shi ne an samu lahiya ko kuma yanzu abinda ba yi a duniya allah ya aka yi allah mai iko ne aka abin da su aka kone aka sabko aka iya da baga da lokacin da arziki akwai wurin da ake baga ake tara alkama da wurin da ake sheke sha'ir aka ma wurin guda ruwan zinariya yadda cika tab aka wurin guda ruwan azurwa yadda cika ta shugurin zinariyar azurwa ruwan ya gantace da kowa ta gantace zinar gantace aka cika ko'ina nan azurwa da zinariya kuma allah ce iya maka da rushe wasu ce musu suna ce a ɗiyan ne aka ba shi ɗiya daman kaza ne ya sa ka yi wasu ce iya allah ya ta da kwallo ba wanka allah ta mamara ta yi duke shi mummin namishi ɗai shi duka da kudin ya faru wanka ya aka yi kaga a mai haƙuri allah ya zarrabe shi da musiba haka nan kadda kai kawa mutum hukumci da matsala in ma wajen mutum ya wani yamma yamma allah ka zane zai iya yi ko ko wani bawan allah ne sarifin ba wani allah ne tun da allah ba shi dukiya duk babu wani mutum haka ne halin mutum ina ganin ima an karama ce allah karama ne eh aka mai jaraba ne da musiba ya ce a rabi a hannun Allah lakanta da an lakanta da shi ya ce kalla nan kalma ta tsawatarwa game da nesa da wannan kalma ba wurin yi ba ke duka wannan ba magana a dukiya ce karma ka aka yi ko matsala a ce ba a san kai ne babu wani- babu wulanganci da rushi kuma ba kalma ta maka dukiya wannan kowane Allah na jaraba ya kun shi ne abin da yake wannan aya sai Allah ya ce nan wa ma na sabi ka gana wa ma na sabi wa ma na sabi ha kul subhana rabbi in kuntu la mun kan da in kuntu la bashar rasula ne mana sai ya tabbata ga Allah ne mutum ne manzo na Allah ma mana an nasa
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا
Allah ya ce ma mana annasa an yuminu idza ja'ahumul huda ba abin da ya hana mutane imani yan warko ma sauran manzanni matsalar su lokacin da shiriya ta zo musu daga hanyar wani a cikin su mutum dan uwansu illa an qalu ab'atha Allahu bashara rasula shi yanzu Allah zai aiko da mutum a matsayin manzo da sakon shi suna ga bayuwa ya za a yi Allah ya aiko da mutum a matsayin manzo lana katin bashar nisan kuna kuma zan hasirun ya za a yanku a kuka yarda kuka ba mutum kamar ku na kuma zan hasirun kun ta yi haba yaushe zai yi a wannan haka ce sunan yan farko abin da ya kai su ya baro su zalika bi makan takin musulmi bilbainat da suka cewa faqalu abashirin abashirin haduna ina da wani shirya zaki abin da ka faɗa da farko in wani manzo ya zo da shirya ta zaki a bashi da mai haluna mutum zai shirya da mu in wani menene aiki da molanka a wajen mutum ba shi da kimar da Allah zai aiko shi wai ba Allah ba sai kamata a yi ne saboda yin Allah ba su wani abin da wajen su kamar na girma Allah ya za a kamar Allah ya yi da mutum mutum ba kowa ba ya za a yi haka da nan suna ga bayarwa Allah ya da mutum to wannan ɗan farko abin da kake baro su cewa Allah zai aiko da mutum abu a sallahu basharar rasula Allah zai aiko da mutum a matsayin manzo suna da baiwa shi ne ayyawar su suke ta cewa annabi an ce mutum ne matsala ce kayi suna ce ta kawar mako ka yi hankali ne kan an ba ta kawar Allah mutum yake aiko da mun sha bayani daraja daban matsayin manzanci daban shugaba ne na annan na mutum da aljani gaba daya duniyar lakara kuma hatta a lahira shugaba ne a yinin kiyama a aljanna shugaba ne wannan wannan daban kuma abu shi ne abin da abu gaba daya amma cewa ka yi inkari ba mutum ba ne ba to kana inkarin maganar allah kana jaya da allah ne kuma abin da ya kai dan hulku kawuran hulku ya bar su inkarin ba an ce manzon allah mutum ne ba shi kai kawuran hulku ya bar su idan ka ba kai ma za ka bada su haka suka ce abu asar na ubashara rasula allah zai aiko da mutum matsayin mazo a jin allah ce قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
nan wai dan ka gane allah na aikin kowane wuri zuwa ga jinsin shi jinsin mu aka aiko mana allah yake ba su misali cewa kul ga wani ga masu mamakin an aiko da mutum matsayin mazo ga ya musu laukana fil ardi mala'ikatu ya musu mutuma'ilin inda kaddara yau mala'iku ne ke raya ƙasa suke tafiya suke kai da kawowa a cikin ƙasa mala'iku ne lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da su ma mala'ikun Allah zai aiko mala'ika dan uwansa daga sama zai sarko ya zama to dan sakon Allah a gare su ba wani ba zai aiko musu haka nan cewa haka tsarin Allah yake hikimar Allah take ya aiko muku mutum daga jinsi ku kuke kansa ayi qur'ani kul لقد جاءكم رسول من انفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم هو كشكو جاء حقيقه منذ يزو من انفسكم daga cikin halitta da kuma iya mai kudin imanu kuma gina ga manzo cewa dan uwa mutum iya da daraja a wajen Allah cewa mutum ne ba kaskanci ba ne ba sakarar tunani ne jahilci ke sa mutum ya ce mutum ko mai kima ne allah ya sa mala'iku suka mutum su tada su haka ne ma mala'iku suka ma adam su tada wata kake ne na daraja wani ta wata mace ya kada ba bani adam amma haka tunanin cewa abin mutum ne matsala ce rashin imani ne rashin imani ne ba ta soyayya rashin imani ne allah ta rike mu kenan akwai lokaci to nan wani a takace take da ayyama ta karshe gaya musu kul gaya musu law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainin gaya musu inda a saman kasa akwai malaiku su suke tafiya suke raya kasa irin naku la nazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da mun aiko malaika daga sama matsayin manzon Allah zuwa ga malaiku kin dalilin haka Allah sa sai ya kuma da mutum daga cikin mu mai daraja mai kima Allah ta kima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته